ya zamanto rahama ga dukkanin talikai, ya aiko annabi Muhammad don ya zamanto abin koyi ga dukkanin masu koyi da aikin da yake da ya aikata, kuma ya zama hujja a kayin dukkanin bayi wanda ya yi imani da wanda bai yi ba matuƙar saƙo ya isa gare shi, to annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zama hujja a gare shi gobe alƙiyama. Allah ya sanya addinin musulunci, ya gina shi akan tabbatar da ibada ga Allah shi kaɗai Ubangijin talikai ba tare da an haɗa shi da wani ba. Addinin an sauwaƙa shi cikin sauƙi babu ƙunci a cikin addinin musulunci wurin aiwatar da shi, babu wahala a wurin aiwatar da addinin Musulunci, sannan babu takurawa kuma babu tsanani a cikin addini. Muna shaidawa tabbas, babu abin bautawa da gaskiya, sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya, muna shaidawa annabi Muhammad bawansa ne, ma'aikinsa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da iyalan gidansa da sahabbansa, da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa, har zuwa ranar tashin alƙiyama cikin aminci. Ya ’yan uwa masallata, muna yi wa juna wasiya, mu zama masu jin tsoron Allah a cikin dukkanin sha'aninmu na yau da kullum ibada da rayuwa. ’yan uwa masallata, Allah madaukakin sarki ya azurta numfashinmu da isowa lokaci na sanyi, lokaci na sanyi, Allah ya sanya shi ya zama wata kyakkyawar dama ga kowane ɗan adam da zai samu cikakken lokaci na yawaita bauta ga Allah maɗaukakin sarki. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana ba da labari. cewa wutar jahannama ta koka wa Allah maɗaukakin sarki tsananin bala'inta a karan kanta wutar hawa-hawa ce, wani sashi yana cin wani sashi, wani sashi yana cutuwa da wani sashi, sabida bala'in da yake cikinta. Sai ta koka wa Allah maɗaukakin sarki ita kanta yaya za a yi ta samu sauƙi, saboda a halin da wuta take ciki abincin nata ba ta same shi ba tuku, wadda shi ne zai sauƙaƙa mata bala'in, me abincinta da Allah ya tanada mata, Allah ya faɗa mana wa ƙudu hannasu, wal hijara mutane ne da duwar watsi da za a zuba mata, da ma shaiɗanu to har yanzu ba wanda ya je can empty take tana kururuwa. sai ta yi kuka ga Allah maɗaukakin sarki na neman sauƙi, sai Allah ya sanya wa wutar jahannama numfashi guda biyu, wadda za ta na numfasawa tana furzarwa don ta samu sauƙin abin da yake ciki. Wayannan numfashi guda biyu, Allah ya sanya ɗaya a lokacin hunturu, lokacin sanyi da muke ciki, ɗaya kuma an sanya shi lokacin tsananin bazara, lokacin da ake zafi. Wayannan su ne numfashi guda biyu da Allah ya sanya wa wuta don ta samu sauƙi. Sanyi da muke ciki, Allah ya sanya shi ta wata fuska don in lokacin ya zo ya zama wata faɗakarwa, wani tunatarwa ga ɗan Adam kuma ya zamanto tsoritarwa a gare shi, saboda tsananin sanyi. wa'azi ne, kamar yadda yanzu in sanyi da muka shiga cikinsa, kowa yana ƙoƙarin neman abin da zai kare kansa daga wannan sanyin, in ma safa, in ma rigar sanyi, in ma hirami, in ma a rufe wundo, in ma bargo a ɗaki, wannan duk don me, kar mutum ya ji sanyi. To Allah ya mana wa'azi da sanyi don ya zamanto yadda kake neman tsari da sanyin duniya, to kazalika za ka nemi tsari daga sanyin da yake cikin wutar jahannama. Ita yau jahannama darakat ce, hawa hawa ne zuwa ƙasa, hawa na farko, hawa na biyu, hawa na uku, zaka na yin ƙasa. To kowane ɗaya daga cikin gidajen guda bakwai, kowa da irin, kowanne da irin nau'in azabar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada. Mu lura, kamar firij da muke shan ruwan sanyi ko AC da muke kunnawa, in an manna ta a nan kana ta ciki, me za ka ji? Sanyi, abu ƙwaya ɗaya ne, bangon baya kuma in ka tsaya a baya me za ka ji? Zafi. kazalika jahannama akwai wurin da yake bala'in zafi akwai wurin da yake bala'in sanyi kowanne Allah madaukakin sarki ya tanade shi to Allah ya sanya mana sanyi dan ya zama yadda kake neman tsari daga sanyin duniya to ya zai ka kadaita Allah ka rike ibadar Allah ka rike gaskiya ka rike amana kai tanadin rigar sanyin da kar sanyin jahannama ya kona ka muna roƙon Allah da mu da zuriya da iyaye da kowa Allah ya kare mu daga gare ta ‘ya'yan uwa masallata ɗaya daga cikin magabata ibn Rajab Allah ya mana rahama da shi gaba ɗaya yana ba da labari ya ce Saidina Umar ɗan Kattabi yaddar Allah ta tabbata gare shi ya kasance in lokacin sanyi ya yi sarakuna da duk garuruwan da ya zama na musulmi, yana rubuta musu takarda yana aika musu a duk lokacin sanyi. Wani haka ƙa'ida take, kamar yau in hukuma za ta ba da wani umarnin da take so a aiwatar, za ta aika takarda zuwa duk gun da ya dace, wayannan tsarin an koyo su ne daga musulunci. Sai na Umar yana aika musu takarda a lokacin sanyi yana ambata musu magana mai kama da haka. cewa sanyi ya shigo, ku sani shi yana ɗaya daga cikin abokan gaba, shi sanyi, in ka lura akwai wanda da sanyi ba ya zuwa sallar asuba, akwai wanda ba zai iya alwalar ba sai rana ta fito, kaga ya zama abokin gaba a gare ka. Sai na Umar sai ke ambata wannan, shi ko abokin gaba za ka masa tanadi, shi yasa mai ahalari ma sai ce, baya halatta ga magidanci yayi alaka da iyalinsa a cikin sanyi da ba zai samu damar yin wanka ba har sai ya tanadi me sai ya tadami al'ala abin da zai dumama ruwan gaushi ne wuta ne hita ce wane ne sai ka tanada dafawa kai daddare ka ajiye a flas sai ka tanadi ruwan da za ka yi tsarki wadda za ka samu damar zuwa asuba kaga anan har in alaƙarka da iyali za ta hana ka samun sallar asubahi to sai ka yi dabarar da za ka goce wa abin da zai hana ka samun sallar asubahi sai na umar ya ce ku yi tanadi tanadi na rigar sanyi tanadi na kuffi tanadi na safa duk abin da zai kare ya ce shi wannan abokin gaban yana da saurin shiga amma kafin ya fita kuma yana ɗaukan lokaci mai tsayi. Da ka ‘yan uwa musulmi, in Allah ya kai mu irin wannan gabar da muka iso, za mu ga al'umma da yawa suna cikin wani yanayi. To, a wannan ɓangaren ana kwaɗaitar da mu mu yi ƙoƙari mu gawa za ka iya taimakawa da safa ta sanyi. ko rigar sanyi, la'alla yara ne, la'alla mata ne, la'alla tsofi ne, la'alla ma wani bargo, to a irin wannan gabar, da ɗan ƙaramin fitowa za ka ka gagara sakewa, ina wanda ɗakinsa ba wundu, ina wanda yake zaune a bukka, ina wanda yake zaune a wata baranda, to sai ka yi ƙoƙari, wannan ganimar ta wannan lokacin, wane irin guduma za ka bayar waran taƙaitawa wani jin wannan bala'in na sanyi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana ambata mana wata falala, wani sakamako mai girma akan wanda yake ƙoƙari akan matar da ba ta da miji, saboda macen da ba ta da miji, ba ta da wani cikakken dogaro za ka same ta a cikin tsananin wahala. shine wadda ta gagara haƙuri sai ta ɓata rayuwarta kamar yadda halin da muke ciki a yau, yaranmu mata da buri ya shiga za a yi riga, za a yi waya, za a ci abinci babu dalilinsa, bai budurwar zuciya sai ga ɗabi'ar ta lalace. Annabi sallallahu alaihi ya ce wanda yake shiga hidimar irin wa'yannan yake taimakon su ta sassa da miskinan da la haula lahum wala quwwata illa billah annabi sallallahu alaihi ya ce ladan da za a bashi lada ne irin na wanda ya fita filin daga na jihadi lada ne irin na wanda ya miƙe da yin azumi lada irin na wanda kullum yake ƙiyamun lele shi za a baiwa ga mai shiga hidima na irin wa'yannan bayan Allah. Da haka ‘ya'yan uwa masallata, wannan lokaci kyakkyawar dama ce da za mu muka samu don yawaita ayyuka wa'yanda suke na ƙwarai. Abu Huraira, yadda Allah ta tabbata gare shi yana cewa, Shin ba zan nusar da ku zuwa ga wata ganima mai araha ganima ce da za ka ci riba babba ka samo ta a cikin sauƙi ba tashin hankali wadda suke kewaye da abu horera suka ce muna bukata sai ce to ku yawaita azumi a lokacin sanyi saboda shi sanyi yinin gajere ne don baka ankara ba za ka ji an kira a zahar ba galabaita daga an kira azza zuwa la'asar yanzu zaka ji magariba Abu Hurairah yace ku yawaita azumi a cikin sanyi saboda yinin sa bashi da tsayi kamar yadda dan Mas'ud yake cewa ma dalla da zuwan sanyi su maraba suke ma dalla da zuwan lokacin dari saboda albarka mai yawa tana sauka a cikin sa kuma daren sa yana da tsayi yinin sa kuma gajere ne da haka ya ƴan uwa masallata a cikin nau'in aikin alkhairi mai girman lada a wannan gabar shine duk wanda yazo zai yi alwala ya tsaya ya kyautata alwalarsa ruwan nan mai sanyi ne ko mai dimi ko mara sanyi to kai iya iyawarka ka kyautata alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai yace shin ba zan nusar da ku zuwa ga wani aiki wadda in ka yi shi, Allah zai kankare ma zunubanka a shafe su, a dalilinsa kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajarka, sabai cikin gagga suka ce bala ya Rasulallah, annabi salasalin sai ya faɗa musu aiki ƙwaya ɗaya, ya ce shi ne, kyautata alwala a lokacin da rai baya su. A wannan gabar, sautari ba mu ƙaunar mu yi alwala mu taɓa ruwa saboda sanyin, to in ya kama za ka yi alwalar ka tsaya ka kyautata, yayin da ka kyautata alwalar Allah zai kankare ma zunubai kuma Allah zai ɗaga darajarka a waransa, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon cin gajiyar wannan yanayi na sanyi da muke ciki, muna roƙonsa ya ba mu ikon kyautata alwala. muna roƙon ya ƙarfafi gwiwarmu wurin tashi cikin dare tsakanin sallah da zikiri da karatun alƙur'ani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukan da za mu yi a wannan wata ya zama sanadiyar gafara da rahama a gare mu gabaki ɗayanmu ya Allah muna ƙara addu'a a gare ka ƙasarmu mai albarka Allah ka ƙara mata albarka Allah muna roƙonka ka ƙara mata tattalin arziki Allah muna roƙonka duk wani shiri da ake ta yi a kan wannan ƙasa tamu mai albarka, Allah yanda ka rusa na baya, na yanzu da na gaba Allah ka fi ƙarfinsu, ka san me Allah ka rusa su. Allah mai jan kunnen da jagoran ƙasa ya gayyato da sunan atoni ma'adanai wadda ba shi ne manufar ba, Allah an yi wannan shirin a babayu ba, Allah wannan ma karka ba da iko, Allah karka ba da iko. Allah yanda maƙotanmu guda hudu zuwa biyar suka kore su tsawon sama da shekara sittin Allah karka ba su ikon shigowa ƙasarmu. Allah ya kamar yadda gwamnoni suka yi alkawarin biyan ma'aikata an fara a jihohi mu ma jiharmu an yi Allah ‘yan fenco masu ritaya su ma Allah ka bi musu nasu. Allah ka ba da ikon a sallame su. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أكرنا ما أسررنا ما أعلنا ما أنت علو به منا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتكم يرحمكم الله